تعالى عباده الصالحين بأنهم يسألونه أن يرزقهم من الأزواج والذرية ما تقر به الأعين وتطمئن به النفوس فقال عز من قائل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وذكر سبحانه أن الزواج يؤدي إلى سكينة النفس وطمانينة القلب وأنس الروح فقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ولذلك أنكر عليه الصلاة والسلام على بعض أصحابه الذين رغبوا عن الزواج ظنا منهم أن ذلك أكمل في تعبدهم لله سبحانه وتعالى فروى الإمام البخاري والإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقت وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ويروي الإمام أبو داود والإمام أحمد والبزار بإسناد صحيح عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت دخلت علي قويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقس السلمية وكانت عند عثمان بن مزعون قالت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاذة هيئتها فقال لي يا عائشة ما أبذ هيئة خويلة قالت فقلت يا رسول الله امرأة لا زوج لها يصوم النهار ويقوم الليل فهي كمن لا زوج لها فتركت نفسها وأضاعتها قالت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مسعود فجاءه فقال يا عثمان أرغبة عن سنتي قال فقال لا والله يا رسول الله ولكن سنتك أطلب قال فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكه النساء فاتق الله يا عثمان فإن لأهلك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا فصم وأفطر وصل ونم انتهى إخوة الإيمان إن العادة قد جرت في هذه البلاد أن تكثر وقود الزواج في هذه الأشهر أي شهر جمادى الآخرة وشهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان وهذا لا بأس به من الناحية الشرعية لأنه فعل خير وقد قال الله تعالى في سورة الهج يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون لكن يجب أن يعلم أن هناك حقوقا بعد الزواج تجب مراعاتها على الزوجين وهي كل ما يؤدي إلى حسن العشرة بينهما يقول عز من قائل وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ويقول تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم كما أن هناك حقوقا للزوجة يجب على الزوج أداؤها والقيام ب والقيام بها قدر الإمكان وذلك تعظيما وطاعة لخالقه ورغبة في جنته يوم القيامة وطمعا في الوصول على بركاته في الدنيا وخوفا من عذابه في الدنيا والآخرة فمن أبرزها الإشفاق عليها والعناية بها والإنفاق عليها بتوفير ما تحتاج إليه من النفقة ومن الكسوة ومن المسكن ونحو ذلك يروي الإمام مسلم والإمام ابن ماجه والإمام أحمد والإمام ابن حبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء فاتقوا الله في النساء فإنكم أقصتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يعطين فروشكم أحدا تكرهونه إلى آخر الحديث ويروي الإمام ابن ماجه والإمام أحمد والإمام البزار بإسناد صحيح عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن انتهى وروى الإمام البخاري والإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع انتهى ويروي الإمام البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره انتهى نسأل الله تعالى أن يرزقنا اتباع سنة نبينا محمد في زواجنا ومعاشرتنا الزوجية ويبارك لنا فينا ويبارك فينا وفي نسائنا وأبنائنا وبناتنا ويرزقنا بالأمن والاستقرار في بلادنا ويعيد إلينا عافيتها وصحتها وقوة اقتصادها ويذهب عنا الكسل والسآمة والغفلة ويجنبنا الهموم والأذان والأمراض إنه سميع مجيب الدعوات بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين yan wa musulmi lallai yana daga cikin tausayawar Allah madaukakin sarki ga bayinsa shar'anta musu abin da yake tabbatar musu da maslahohinsu na duniyar lahira shar'anta musu abin da yake biya musu bukatunsu na jiki da kuma na ruhi wannan shine ma yasa wato ya halatta musu yin aure ya kuma mai da auren wata sananniyar sunnar manzonsa Muhammad mai tsira da amincin Allah babu mai kyamar wannan sunna ta aure sai mai nakasasshiyar ɗabi'a amma mai cikakkiyar mai cikakkiyar wato mai cikakkiyar ɗabi'a ba zai ga laifin yin aure ba Allah madaukakin sarki ya ce cikin suratul ra'd Allah ya ce cikin suratul ra'd aya ta 38 hakika mun aiko wasu manzanni a gabaninka muka sanya musu matan aure da zuriya baya dacewa da wani manzo ya zo da wata aya face da izinin Allah dukkan ajali yana da wani littafi ma'ana a ajiye intaha sannan Allah madaukakin sarki ya yabi bayinsa na kirki saboda cewa suna addu'a suna roƙonsa ya azurta su da matan aure na kirki ya azurta su da zuriyar ƙwarai zuriyar kirki kuma ya sanya zuriyar tasu ta zamanto nutsuwar idanunsu saboda wannan manufofi nasu Allah madaukakin sarki ya yabe su Allah ya ce cikin suratul furqan aya ta 74 waɗannan da suke cewa ya ubangijinmu ka ba mu kyautar abin da zai rika faranta mana rai daga matanmu da zuriyarmu kuma ka sanya mu shugabanni ga masu takawa intaha sannan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa yin aure na kawo nutsuwa da kwanciyar rai ga ma'aurata a inda ya ce cikin suratul rum aya ta 21 yana daga cikin ayoyinsa irin yadda ya halitta muku matanku daga gare ku saboda ku samu nutsuwa ta hanyar su kuma ya sanya soyayya da jin kai a tsakaninku lalle cikin hakan akwai ayoyi ga mutane da suke tunani intaha wannan shine ma ya sa da wasu sahabbai da wasu sahabbai suka nuna kyamatar aure saboda zaton da suka yi na cewa hakan wani nau'i ne wato da Allah maɗaukakin sarki yake so ko kuma wani nau'i ne daga cikin nau'ukan shiriyar da manzon Allah mai tsira da amincin Allah ya zo wasu wato ya zo da su ga wannan duniya ta mu Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi na 563 Imam Muslim hadisi na 1401 daga sahabi Anas dan Malik cewa wasu mutum uku sun zo gidajen matan manzon Allah mai tsira da amincin Allah suna neman sanin yaya yawan ibadar annabi mai tsira da amincin Allah yake a lokacin da aka ba su labari sai suka ga tamkar bai da yawa sannan suka ce ai darajar mu ba ɗaya take da darajar annabi ba domin shi Allah ya riga gafarta masa kurakuransa da suka gabata da ma waɗanda za su zo nan gaba sai ɗayansu ya ce ni dai zan riƙa sallar dare har abada ɗayan kuwa sai ya ce zan riƙa azumtar dukkan zamani ba zan ajiye ba ɗaya kuwa sai ya ce na uku kenan ni zan ƙauracewa mata har abada ba zan yi aure ba to da manzo Allah mai tsira da amincin Allah ya dawo aka ba shi labarin su sai ya je musu ya ce ku ne kuka faɗi kaza da kaza lalle ni wallahi na fi ku tsoron Allah na fi ku taƙawa to amma duk da haka ina yin azumi sannan in ajiye ina yin nafilan dare sannan in yi bacci ina kuma auren mata duk wanda ya kyamaci sunnata baya tare da ni intaha sannan imam abu dawud ya ruwaito cikin sunan dinsa hadisi na 1369 da imam ahmad cikin musnad hadisi na 26308 da imam al-bazzar cikin musnad hadisi na 49 da isnadi sahihi daga nana aisha Allah ya kara mata yarda tace Kuwaila wata mata ce wata mata ce wata sahabiya mai suna Kuwaila bintu Hakim bin Umayya bin Haritha bin Waqqas As-Sulamiyya yace wannan baiwar Allah Kuwaila ta zo gurina kuma ta kasance mata ce ga Uthman bin Mas'ud nana Aisha tace sai manzo Allah mai tsira da amincin Allah ya ganta cikin yanayi na dukun dukun ba daɗin gani sai ya ce da ni Aisha na yi mamakin yanayin dukun dukun da kuwaila take ciki ta ce sai na ce ya manzon Allah ai ita mace ce tamkar babu miji saboda yana azumtar kowane yini yana kuma sallan diren dukkan dire kenan ita tamkar wacce ba ta da miji ne wannan shine yasa wato ta yi watsi da kanta nana Aisha ta ce sai manzo Allah mai tsira da amincin Allah ya tura aka kira Uthman bin Mas'ud ya kuma zo masa sannan annabi ya ce da shi kai Usman kana yin hakan ne saboda kin sunnata sai ce a'a ya manzon Allah ai sunnar ka ce nake nema sai ya ce to lalle ni ina yin baccin dare ina kuma yin nafilar dare ina kuma yin azumin nafila ina kuma ajiye azumin ina kuma auren mata kai Uthman ka ji tsoron Allah lalle iyalinka tana da haƙƙi a kanka lalle abokanka na da haƙƙi a kanka lalle ranka na da haƙƙi a kanka saboda haka ka riƙa yin azumi na wasu kwanaki sannan ka ajiye ka yi sallah na wani ɓangare na dare sannan ka yi barci inta ɗan wa musulmi an lura da cewa cikin wannan wata na juma'a da akhira watan shida a kalandar musulunci da kuma wata mai kamawa insha Allah watan rajab da wata da zai biyo bayan rajab watan sha'ban da uwa uba watan ramadan an lura al'adar jama'ar mu ana yawaita aurarraki a waɗannan watanni hakan babu laifi cikinsa domin kuwa abu ne mai kyau tunda abu ne mai kyau Allah madaukakin sarki yana son dukkan wani abu wanda yake mai kyau to amma bayan an yi aure dole ne a san cewa kuma akwai haƙoƙi da za a kula da su akwai haƙoƙi da za a kula da su mutane da yawa auren ne kawai ya dame su idan suka yi aure to ba sa iya ƙarfinsu wurin kulawa ko kuma ba da haƙoƙin da shari'a ta wajabta musu bayan an yi auren. Haka na faruwa a lokuta da dama, kuma a ɓangarorin mutane da yawa. Musamman ma, musamman ma irin aurarraki da ake tsakiyar rana haka, ko a ce wata ta musulunta kuma watakila kafin ta musulunta dama akwai dan sabawa da juna da wani in aka yi wannan aure kwana ɗaya kwana biyu sai ga cewa an fara samun matsala watakila bayan ta yi ciki watakila bayan ta haifu ɗaya ƙarshe dai a sanya shugabannin musulmi cikin mushkiloli da yawa ana samun wannan to saboda haka dole ne a kula aure abu ne mai kyau amma kuma bayan an yi aure akwai sakamako sakamakon wannan shine ko su haƙoƙi da za su hau miji ko haƙoƙin da za su hau mace kuma kowanne ne daga cikinsu dole ne ya ga ba da waɗannan haƙoƙi iya iyawarsa iya ƙarfinsa ba wai ya yi abin da zai yi ba kuma bai gama cika haƙƙi ba ya ce ai dama Allah ya ce ku ji tsoron Allah gwargwadon iko a'a ai kai ba ka gama ikon naka ba kana da wasu kuɗaɗe da ya kamata ka fitar domin ka gama cika haƙƙinka ya baka fitar ba saboda haka akwai haƙƙi akan miji da zai ba da shi ga matarsa akwai haƙƙi akan mace da za ta ba da shi ga mijinta akwai kuma haƙƙoƙi wanda suke na tarayya ne mushtarak abin da ke kan miji shi yake kan matarsa Allah maɗaukin sarki ya ce cikin suratul nisa aya ta goma sha tara ku zauna da mata cikin tsarin shari'a idan kun kyamace su to da sannu za ku kyamaci wani abu sannan Allah ya sanya alheri mai yawa a cikinsu saboda haka aka yi aure kowa ya tabbatar ya bada ya bada haƙƙinsa sauran kuma sai ya bar wa Allah maɗaukakin sarki sannan Allah madaukakin sarki ya ce cikin suratul baqara aya ta 228 mata suna da haƙƙi kwatankwacin haƙƙin da yake kansu a bisa tsarin shari'a amma maza suna da wata daraja a kansu Allah mabuwayi ne gwani to kaga ma irin kimar da Allah ba maza ya ce suna da wani daraja kai zama abin kunya kai da kake jagora kuma ka san abin da ya kamata kada kake shugaba kam ai ya kamata a ce ka hana kanka domin mabiyanka a ce sun ci sun sha inda kana son ka zamanto cikakken shugaba mai kuma cikakken hankali amma zai zama abin kunya kai ka je teburin mai shayi ko ka je ni hotel da ake sai da abinci ko kai ka ci ka koshi ka ci abin nan tuwon shinkafa ko tuwon samovita sa'an nan da miyan kifi ɗanyen kifi ko da miyan naman rago ko da farfesu na rago ko da kifi sa'an nan ita kuma watakila in ka yi ƙoƙari ka sai mata ganyen alayyahu ko busasshen kuɓiya da magi da kifi ko banda ko ma wani abu wanda yake ƙasa da banda akwai irin kifin nan mai rawari haka sai ya rube ake tattarawa sa'annan sai a sa shi a busar da shi wannan kaga ba daidai bane ba dotta ko anan in kai wannan girma ya faɗi kenan darajar nan da Allah ya ce wal rijali alaihinna daraja kai ka kunya ta kanka gaban Allah lalle akwai wasu haƙoƙin haƙoƙin haƙoƙin mace da wajibi ne mijinta ya bada su wato gareta iya iyawarsa kuma zai yi hakan ne saboda nuna girmamawa da nuna biyayya ga ubangijin talikai da ya yi shi yi ta hakanan saboda kudayin Allah madaukakin sarki ya sa shi aljanna kuma da kudayin ma Allah ya sa masa albarka cikin lamuransa a matsayinka na ɗan kasuwa baka son Allah ya sanya albarka cikin kasuwancinka a matsayinka na manomi baka son Allah ya sanya albarka cikin nomanka a matsayinka na mai tukin keke na ko motar haya ba ka son ka samu albarka cikin sana'arka to babbar hanyar da zai buɗa maka samun albarka cikin wannan sana'o'i shine ka kyautatawa na ƙasa ita kam ta gamsu kana yi iya ƙarfinka domin ka darata mata ka riƙa yin haka kaga irin yadda Allah zai buɗa maka lamuranka Imam Muslim ya ruwaito hadisi na 1218 da Ibn Majah da Ahmad da Ibn Hibban daga sahabi Jabir dan Abdullah cewa annabi mai tsira da amincin Allah ya ce ku ji tsoron Allah game da mata lalle ku kun karɓe su ne wato da amanar Allah kun kuma halartar da farjojinsu ne da kalmar Allah cewa an ɗaura aure ko an ba da auren wance kuma an karɓi aurenta kuma akwai haƙƙi haƙƙinta a kanka ko kuma haƙƙinta a kanku saboda haka ku ba da wannan haƙƙin sannan kuma haƙƙinku da ke kanta ko kuma haƙƙin kai namiji da ke kanta shi ne ta maka ɗa'a cikin shari'ar Allah sannan kuma kada ta yadda wani ya kusa izininka imam ibn majah har yanzu ya rawaito hadisi da imam ahmad da bazzar da isnadi sahihi daga abu huraira cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya fi muminai cikar imani shine wanda ya fi su kyawun ɗabi'a zaɓaɓɓunku su ne zaɓaɓɓunku wurin matansu zaɓaɓɓunku su ne zaɓaɓɓunsu zaɓaɓɓunku wurin matansu saboda haka babu ta yadda za a yi a wurin matanka ko matarka kai mutumin banza ne kuma in ka fita waje ka ce kai mutumin kirki ne ba zai taɓa yi ba gaskiya bane wannan idan kana son ka san mutum mutumin kwarai ne to ka je na wurin na kusa da shi in kana da ikon sanin labarinsa a wurin iyalinsa duk abin da suka gaya maka to halinsa kenan gaskiyan halinsa kenan shine reality na halin da yake ciki duk masu bibiyar lamura sun fahimci haka kuma wannan shine abin da shari'ar musulunci ta zo da shi sannan har yanzu imamu tirmizi da ibnu maja da hakim da bazzar sun ruwaito daga nana aisha da abdullahi dan abbas cewa manzo Allah mai tsira da amincin Allah ya ce wanda ya fi ku alheri wanda ya fi alheri a gurin iyalansa ni kuwa na fi ku alheri a gurin iyalaina har yanzu ta maganar annabi kan wannan saboda haka babu ta yadda za a yi ka zaman to marowaci mara kirki mara dattaku gurin matarka sannan kuma a ce kai a ofishinka kana dattaku ko a wurin zamanku matattarar ko wurin mai sai da shayi ko ma'ina ko a wani masallaci ko in dai baka da kirki ruwan yaren ka to ƙarya ke kuma ka zamanto mai kirki ne a can wannan shine gaskiyar lamari Imam Muslim da wasu malaman sun ruwaito cewa manzo Allah mai tsira da amincin Allah ya ce ku karbi wasiyar Allah game da mata lalle su an halitta su ne da ƙashin haƙarƙari ƙashin haƙarƙari da ya fi karkacewa shine na samansa in ka tafi domin miƙar da shi sai ya kare in kuma ka bar shi sai ya ci gaba da zama a karkace ku karbi wasiyar Allah ta alheri game da mata to wannan kaɗan ne daga cikin haƙoƙin mata da ke kan maza an fara da maza domin su ne shugabanni shugabanni su za su fara fuskanta akan komai su ma mata akwai haƙoƙi a kansu jauharin haƙƙi da ke kan mace shine ta yi wa mijinta ɗa'a cikin ɗa'ar Allah ta yi wa mijinta ɗa'a ta zamanto mai biyayya kuma ba ikirari ba sai mijin ya gamsu da cewa lallai matarsa ta kirki ce mai masa biyayya cikin iyakokin Allah maɗaukakin sarki. Idan mace ta zamanto da wannan hali, to babu shakka mai biyayya kenan, to sauran haƙoƙin ma za ta ba da su ga mijinta ba ma tare da cewa ta sani ba. Za ta kyautata masa za ta kyautata wa ‘ya'yansa, za ta kyautata wa danginsa, za ta kyautata wa abokansa, za ta taimaka masa wasu aikace-aikace, irin su abinci din nan, al'adarmu ta zo da wannan, kuma ko a musulunci ba a hana ba. Wace ta yi mijinta abinci, ta gyara ɗaki, ta gyara shimfiɗa, ta kyautata bayan ɗaki. Duk nan abubuwa abubuwa ne masu kyau. ko musulunci ya zo da shi ko da ba a bayyanar da shi a hanyar wajibi ba amma an ga matan sahabbai suna wa sahabbai irin wannan hidima bal matan annabi suna wa annabi irin wannan hidima ko da yake shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wa matansa irin wayannan ɗan aikace aikace wani lokaci ya samu faraga dan wa musulmi muna jan hankalin angwaye irin samarin nan da cewa kada su yadda tun tashin farko su tashi cikin fushin Allah idan sun kuskura tun tashin farko suka saba wa Allah to yana da wahala kuma su fahimci yanayin zamantakewar auren su wataƙila har illa ma sha Allah amma tun tashin farko idan suka kiyaye dokokin Allah ba su saba wa Allah ba cikin duk bukukuwa da ake yi tsare-tsaren walimomi da wane ne duk ba a saba wa Allah ba aka tsare dokokin Allah to akwai tsammanin cewa Allah zai musu rahama zai sanya albarka cikin zaman su ya ba su zuriya tayyiba ƴaƴa masu tausayin su masu kishin addini masu kishin al'umma amma tun tashin farko tun ranan farko ya zamanto cikin fitsara da saba wa Allah to duk wanda ya ɗaukar makansa wannan hanya shikenan ya kace ya kashe fiyusha ɗinsa a shari'ance iyazan billah saboda haka dole ne a mai da hankali muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya ƙarfafa mana imanin mu ya kawata mana sun bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin zukatanmu mu ga bin sunnan manzon Allah shine ado shine abu mai gamsarwa gare mu Allah ya ba mu wannan baiwa kuma ya sanya albarka cikin dukkan al'amuranmu sanya albarka cikin kasuwancin ɗan kasuwanmu da noman manomanmu da kiwon makiyayanmu da karatun ‘yan makarantarmu ya ba wa ƙasarmu lafiya da zama lafiya ya dawo mana da ƙarfin tattalin arzikin ƙasarmu dawo mana da ƙarfin kuɗin ƙasarmu ya yi wa shugabanninmu jagora su zamanto masu yin komai domin maslahar ƙasarsu da dukkan al'ummarsu ibadallah inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله